من كتابه في ثمانية عشر موضعا ولمكانتها العالية وعظم منزلتها عند الله تعالى أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم جاءت نصوص كثيرة تدل على العناية بالمسجد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عباد الله وتكون عمارة المساجد ببنائها وتنظيفها وفرشها وإنارتها كما تكون إمارتها بالصلاة فيها وكثرة التردد عليها لحضور الجماعات وتعلم العلم وتعليم العلوم النافعة وأعظم العلم النافع تعلم القرآن الكريم وتعليمه وغير ذلك من أنواع الطاعات وإخلاص العبادات كلها لله تعالى يقول تعالى في محكم آياته ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وروى مسلم في صحيحه حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة إخوة الإسلام إن المساجد إن المساجد بيوت الله تعالى في أرضه جعلها خالصة له وحده قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي أحب الأماكن إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى المؤمنين الصالحين أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها إن المساجد إن المسجد هو بيت كل مؤمن وتقي عن أبي هريرة عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله ومكانة المساجد في الإسلام تظهر بوضوح وجلاء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر به المقام عندما وصل إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء حتى بدأ ببناء مسجد قباء وهو أول مسجد بني في المدينة وأول مسجد بني لأموم الناس كما قال ابن كثير رحمه الله وكذلك عندما واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره إلى قلب المدينة كان أول ما قام به تخصيص أرض ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم بل قد اهتم ديننا بالمساجد أي اهتمام وجاءت بذلك الآيات والأحاديث المتواترة التي حثت على بناء المساجد والعناية بها وبفضل الصلاة فيها ومراعاة الآداب والأخلاق الخاصة بها ومن هذه الآداب عباد الله المشي إليها تكتب به الحسنات وتمحى به السيئات قال صلى الله عليه وآله وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا رواه أحمد بإسناد حسن ومنها الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة رباط في سبيل الله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة تكتب له في انتظاره الأجر أجر المصلي وتستغفر له الملائكة مدة انتظاره لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد قال النووي في شرحه معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد قال ابن حجر في الفتح ظاهره أنه من التعليق كأنه شبح بالشيء المعلق في المساجد كالإنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وأركان جسده خارجا عنه ويدل عليه رواية الجوزكي كأنما قلبه في المسجد عباد الله المسجد له حرمة خاصة يجب علينا أن نراعيها وله آداب علينا ألا نفرط فيها وذلك حتى تتحقق الرسالة التي أرادها الله منه ومن هذه الآداب تنزيفه وتطييبه وصيانته من الأقذار والروائح الكريهة فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تعم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل إنها ماتت فقال فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها وأن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها وقد حث الإسلام على الاغتسال والتطيب لذلك ليكون المسلم نزيف الجسم نزيف الثوب الظاهر كما هو نزيف القلب والباطن وقد ورد النهي عن البيع والشراء والبحث عن الأشياء الضائعة في المسجد لأن هذه الأمور تسرف الناس عن العبادة من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وقال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة وكذلك يجب صيانة المسجد من كل وسخ وقذر ومخاط وبساق عرضت علي أجور أمتي أجور أعمال أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد صلوا وسلموا واستغفروا ربكم عباد الله إنه كان غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين zan fassara mana kutubar da muka gabatar yanzu cikin harshen larabci wanda a cikin wannan kutuba na taya mutanen wannan gari na marke murna da wannan katafaren masallaci sabo da aka gina musu sannan na kira da cewa lalle a tsaya a kula da wannan masallaci domin masallaci ɗaki ne na Allah masallaci ɗaki ne na Allah masallaci guri ne na bautar Allah masallaci guri ne mai daraja ba gurin wasa ba ne ba gurin kakaci ba ne ba gurin hargowa ba ne ba gurin hayaniya ba ne ba kasuwa ba ce ba dandalin hira ba ne ba gurin baje koli ba ne ba gurin cigiya da sanarwa ba ne masallaci guri ne da zai tuna maka lahira ya tuna maka kabari ya tuna maka Allah ya tuna maka makoma ya sa ka ƙara dagewa da jajircewa wurin karatun alƙur'ani da zuwa salloli guda biyar a jam'i ya ku mutanen wannan gari na marki da maƙotansu kun yi sa'a da aka gina muku wannan katafaren masallaci ku gode wa Allah ta hanyar zuwa ku dinga yin sallah a wannan masallaci duk ranar juma'a wanda suke makotan gurin kar ku bari sallah ta dinga wuce ku a jam'i a dinga kamsu salawata a jam'i alaman musulmi na gari shine wanda salloli biyar ba sa tsere masa a jam'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya samu sallah arba'in a jam'i ko raka'a farko bata kubce masa ba za a rubuta masa kubuta daga azabar Allah za a rubuta masa kubuta daga munafunci da ka mahalarci sallah a cikin jam'i in kana kasuwanci ko kana noma ko kana kiyo ko kana yin wanzanci ko kana yin gini ko kana wata sana'a taka da kaji ladan ya ce Allahu akbar to abin da yake nufi Allah shine mafi girma daga kasuwancinka mafi girma da sana'arka mafi girma da kiwonka mafi girma da nomanka mafi girma da hirar da kake taso ka ji alwala ka taho masallaci dama sana'ar da take tantance musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah don haka mu kula da salloli biyar a cikin jam'i mu kula da sallan mu mu kiyaye alwalan mu mu kiyaye tsarkin mu da wannan ne ake samun daraja mai girma a wajen Allah sannan ina taya wanda Allah ya hore masa ya bashi dama ya gina wannan masallaci ina tunatar da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yarda yace naji da kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya gina masallaci yana neman fuskar Allah Allah zai gina masa gida a cikin aljanna haka wanda Allah ya bashi dama da kuɗinsa da dukiyarsa da arzikinsa tare da ciwon da jama'a suke ji na kuɗi a ransu da rowar da shaidan yake hana su amma mutum ya daure ya cije ya haƙuri har ya ɗebo dukiyarsa ya zo ya gina masallaci don Allah ba business ba ne ba cibiyar kasuwa ba ce ba gurin samun kuɗi ba ne ya gina don ai sallah a ce Allahu akbar to ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna muna fata Allah ya karɓa masa wannan aiki ya sa gidan aljanna makomarsa bayan Allah mu sani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mafi soyuwar guri a wajen Allah a ban ƙasa shine masallaci, mafi inda Allah yake ƙi a duniya shine kasuwa, kuma dole a zo masallaci kuma dole a je kasuwa. Abinda ake nufi a koyi yadda za a yi kasuwanci daga masallaci a tafi kasuwa, sai a yi kasuwanci yadda Allah yake so. Sannan ya tabbata hadisi wanda aka roto daga Abu Darda'i ya ce, Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masallaci gidan duk mai tsoron Allah ne ko duk mai tsoron Allah ba abin da yake sha'awa irin a kira sallah ya taho masallaci hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isa Madina abin da ya fara yi shine tun kafin ya shiga Madina ya gina masallacin Quba yana shiga Madina kuma abin da ya fara yi shine siyan fili domin gina masallaci wannan ya nuna mana mahimmancin da masallaci yake da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai ba liman wanda Allah ya ɗora masa nauyin ya ba mutane sallah da ladan wanda aka ɗora masa nauyin ya kira sallah waɗannan mutane ne guda biyu masu daraja domin wanda zai jagorance ku sallah limamin ku ku darajta shi ku kimanta shi ku kuma ba shi darajar da ta kamata da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daraja da falalar da limamai suke da ita ya kuma yi addu'a ta musamman ga limamai sannan ya yi addu'a ga ladanai yace wanda ya shekara goma sha biyar yana kiran sallah ranar alkiyama za a keɓance shi ba zai shiga wahalar da ake shiga ba sannan tafiya zuwa masallaci ya tabbata hadisi wanda ya buga sammako ko ya yammaci ya je masallaci don ya samu jam'i duk takunsa ɗaya Allah zai rubuta masa lada ɗaya takun kuma Allah zai kankare masa zunubi wanda ya riga malam zuwa masallaci don ana cewa riga malam zuwa masallaci yana da kyau ka riga malam zuwa masallaci kai nafila ka zauna ka fara istighfari kafin lokacin sallah yayi to wannan ma yana da lada domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da wani aiki Allah yake kankare zunubi yake ɗaukaka darajoji sai manzo Allah ya ce cika alwala da kuma yawan kaiwa da komo zuwa ga masallaci da kuma jiran sallah ka riga liman zuwa masallaci ka jira sallah wannan yana cikin darajojin da ake samu kuma ya ce ɗayanku ba zai gushe ba yana cikin sallah mutuƙar sallah ce ta sa yake yin jira sannan cikin mutum bakwai da za a sa ino al'arshi akwai mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci abin da ake nufi rataye da masallaci ƙauna ce masallaci ya zama abin ƙauna a gare shi yana ƙoƙarin ya je ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na sallah ya ku bayan Allah ku sani masallaci guri ne da ya kamata a tsarkake shi a tsaftace shi kuma a dinga sa masa turare kada a bari yana tsami ko yana wari kakka ga masallaci gashi fes an masa fenti an gyara shi saman nan yayi fari kal ga fenti mai kyau kakka ya ɓoma jina ka yaba a jikin garu manzon Allah ya hana ya ce saka majina a masallaci laifi ne ka fara a kanka ne sannan kada ka ga kafin nan tas fes ka je ka tako kazanta ka taka duk wata a dinga wanke kafet domin guri ya zama da tsaftarsa kuma a dinga samun turare ana sawa masallaci yana yin kanshi nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in an gina masallatai a dinga tsaftace su a kuma samu mai yin shara sharan nan da kuka gani daraja gare ta sharan masallaci dama bahaushe ya ce in baka sharan masallaci ba to kai sharar kasuwa to wannan masallacin Allah ya sa kana cikin masu shara to ka samu babbar daraja akwai wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka ce ba wanda ya santa kullun da safe sai ta zo ta sare masallacin annabi da yamma ma ta zo ta share manzo Allah yana kula da ita ran nan sai bai ganta kwana biyu ta zo ta yi shara ba yadda ta saba sai annabi ya tambaya ina tsohuwan nan da take sharan masallaci aka ce ya rasulullah ai ba ta da lafiya yace to in ta rasu ku sanar da ni ni ne zan mata sallah da ta rasu da rana sai sahabbai suka ga ai ba sai sun tashi annabi dan wannan matan ba suka je suka yi mata sallah annabi yace ina matan nan aka ce ta rasu yace ba na ce ku gaya min in ta rasu ba suka ce ai ta rasu ne lokacin kana bacci shine muka je muka yi mata sallah yace ku je ku nuna min kabarinta aka ja annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata jagoranci aka nuna masa kabarinta annabi yayi mata sallah a cikin kabarin yace domin duk wanda ne masa sallah Allah yana sa mu haske a cikin kabari bayan Allah cin albasa da tafarnuwa da lawashi in ka cika goge bakinka in kuma zaka cika dafa su domin an hana mutum ya ciwo albasa ko tafarnuwa ko ya ciwo lawashi ya taho masallaci bakinsa yana warin albasa mala'iku ba sa son haka manzo Allah ya ce wanda ya ci to lalle wato ya zauna a gidansa in ya zo masallaci yana cutar da mu to irin wannan ya shigar da duk wani abu mai tsami ko mai wari ko mai samami kamar taba sigari da sauran kayayyaki masu sa karni da kuma ƙazanta duk waɗannan a nisanta su daga masallaci sannan masallaci ba gurin ciniki ba ne kakka gamu da wani ka ce af dama ina so mu wani ciniki tunda mu haɗa a masallaci nawa ka siyar ba a yi ta kace mu fita waje masallaci ba kasuwa ba ne ba a siye da siyarwa annabi ya ce in ka ga mutum yana siye da siyawa a masallaci ka ce Allah ya sa kasuwancinka ya kare kada Allah ya sa maka albarka a kasuwancinka yace ko masallaci ba guri ne na cigiya ba ya ce wanda yake cigiya a masallaci yace kada ka ce Allah ya sa ka kaga abin wato masallaci ba ce jama'a da Allah an dauke mu agogo na kowa ya anan ya dauka kamar kana tuhumar masu sallah ne to ba a yin haka sannan ana so mutum ya yi abu uku kafin ya tafi masallaci na farko mutum ya yi alwala daga gida ya taho yana addu'a yana Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran in ya zo shiga masallaci ya shiga da kafar dama ya ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim Allahumma ibta alayya abwaaba rahmatika wassalatu wassalamu ala rasulillah mutum yau annabi salati ya ta'awizi ya shigo da kafar dama sannan ya nafila kafin ya zauna wanda yake wannan Allah zai masa abubuwa da yawa masu alkhairi ya bayan Allah mu gode wa Allah mu kula da wannan masallaci muna fata Allah ya sa albarka a wannan masallaci Allah ya sa alkhairi a wannan masallaci Allah ya taimaki liman da na'ibinsa da ladan da duk masu kula da wannan masallaci da mai tsaro da mai shara da mai kula da waɗannan masallaci a kula da shi a tsaftace shi a tsarkake shi kuma a dinga ibada a cikinsa kuma a koyar da ilimi in an samu wani wanda zai dinga koyar da karatun qur'ani ko zai dinga koyar da fiqhu ko zai dinga koyar da hadisi ya koya mutane ibada gurin masallaci suna cikin gurare da ake mayar da su gurin da za a koyi ibada a koyi ibada don abautawa Allah da ilimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح